أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin al'usulu thalatha na babban malami a shekul allamatul mujaddid muhammad ibn abdulwahab rahmatullahi ta'ala alai muna cikin bayanin da malam yake mana akan arkanul islam to yanzu mun shiga cikin adilla ta suwa innan rukunai ɗin karatu na baya da mai bi mushi mun ji dalili akan wato ainihin rukuni na farko na kalmar shahada yanzu za mu ji dalili akan sallah da zakka da sauran abin da ya sauwaka wannan zai zama karatu na goma kenan ko na'am
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين نعم wannan shine dalili akan sallah da zakka malai ce wa dalilu salati wa zakati dalili daga cikin alkur'ani mai girma akan mashru'iyya ta yin sallah ko rukuniya ta sallah da zakka wa tafsiru tauhidi da kuma fassara maka me ake nufi da tauhidi shine qauluhu ta'ala wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad ba umarce su da komi ba face sai su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu dina suna masu tsarkake mishi addini hunafa'a suna masu karkace mawa duk wata hanya ta bata duk wata aqida ta halaka suna masu dawowa kan miƙaƙƙen tafarki wa yuqimus sala kuma su tsaye da sallah wa yu'tuz zaka kuma su ba da zakka wa dhalika dinul qayyimah wannan shine addini na miƙaƙƙiyar hanya na tafarki miƙaƙƙe to cewar shi wa dalilu salati wa zaka wa tafsiru tauhid wannan wawun za ta iya zo zamantowa wawul ataf kenan sai a karanta shi wa dalilu salati wa zakati wa tafsiri tauhidi da yi mawa ra'un kasra atafi akan as-sala da az-zakati an gane ku as-salati waz-zakati wa tafsiri tauhidi kamar yadda a nuskan mu yake da dhamma wa tafsiru tauhidi sai zama wawun din musta'nafa ce wa tafsiru tauhid musta'nafun ne wato wawul isti'nafi ce kenan wa dalilu salati waz-zakah zai magana akan dalilin sallah da zakka wa tafsiru tauhidi qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala wa ma umiru zuwa ƙarshe wannan shi ke fassara maka tauhidi in an ɗauki waccan wawan a matsayin ta isti'nafi an gane kuwa amma da ka ɗauke ta wawal ataf kenan dalilin sallah da zakka da tafsirin tauhidi shine fadin Allah ta'ala wa ma umiru ba umarce su da komi ba yani ahlal kitab illa liya'budullaha face su bauta wa Allah ai suna bauta ma Allah zaka sai kawo qaidun mukhlisina lahuddin suna masu tsarkake mashi addini mukhlisina hal ne kenan za su yi ibadar fi halati kaunihim ko fi hali kaunihim mukhlisina lahuddin suna masu halin tsarkake mushi ba sai sun yi ibadar daga baya su yi ikhlasin ba ba sai sun yi ikhlasin daga baya su yi ibadar ba shi ikhlasi qarinul ibada ne agwama ake yin su cikin ibadar taka a lokacin da kake yin ta a halin da kake yin ibadar ya kasance babu shirka babu riya a cikinta shine mukhlisina lahuddin hunafa ai mukhlisina lahu dina shine dai tauhidin ko kuma hunafa shi ke kara fito maka da tafsirin menene tauhidi ma'ana hunafa suna masu karkace mawa duk wata hanya ta bata duk wata hanya ta ainihin shirka duk wata hanya ta hada Allah da wani a cikin ibada domin an ce a wannan abun hanif ne ma'ana karkatacce ne to hanifiya kamar yadda muka ji a baya shine tafarkin annabi ibrahim shine a bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kar a hada shi da kowa a cikin ibada wannan shine tafsirin tauhidi din kaga cewa ba a umarce su da komi ba sai dan su bauta ma Allah ana nufin ahlul kitab duk da al'ibra bi umumin lafzi ne la bi khusus as-sabab ayat ta sauka akan ahlul kitabi ne amma hukuncin ya shafe mu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi Allah ya ce qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu dini kace musu an umarce ni in bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ina mai tsarkake mushi addini na saboda yahu mushrikai suna bautar Allah amma suna hada shi da bautar Lata da Uzza sai aka ce ma annabi to ka gaya musu ni dai abin da aka umarce ni shine in bauta ma Allah ina mai tsarkake mishi addini da ka fa'budu ma shi'tum min duni ko ku bauta ma duk abin da kaga dama koma bayan Allah duk da suna bauta ma Allah fa amma sai ce min dunihi saboda bautar Allah tare da bautar wani tana soke bautar Allah da daka ba za ta yi tasiri ba kamar ba su bauta ma Allah bane to zaka abin da aka umarci Yahudu da Nasara shine su bauta ma Allah shi kaɗai kar su haɗa shi da kowa amma duk da haka sai suka yi shirka sai suka ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah suka jingina ma Allah ta'ala na qisa na cewa yana da da wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah to ba su cika umarnin ba su an musu umarni sun kasa cikawa to mu ana fatan mu cika wannan umarni mu ainihin cike gurbi da gibin da su suka ainihin wato bari shine fa'idar kawo irin wa'innan ayoyin ga abinda aka ce yahudu su yi suka bujire ga abinda nasara aka ce su yi suka bujire ba a bamu labari don mu yi ta tsine musu albarka ba kawai a an bamu labari ne don mu kiyaye domin abin da ya kashe dan akuya zai kashe dan tinkiya yanda suka suka bujire ma Allah suka taɓe Allah ya tsine musu albarka ya ce ‘yan wuta ne wulaƙantattu ne su ne mafi sharrin halitta mu ma idan muka taɓe muka bi irin tafarkinsu mu ma za mu zama la'anannu mu ma za mu zama to ainihin wato sharul khaliqa Allah ka tsare mu to abin da aka umarce su da shi su ibadan nan hunafa'a hunafa'a shi ma hunafa'a atafi ne akan mukhlisina lahuddin inan hunafa'a shi ma hal ne suna masu karkace ma duk wata hanya ta bata mun sha ambatan cewa a nan kana iya fassara shi da lazimin shi daga ce hunafa'a suna masu miƙewa kan tafarki madaidaici suna ba su bauta ma Allah ta'ala shi kadai wa yuqimus sala wa yu'tuz zakka kaga can mun ji tafsirut tauhid nan kuma ga dalili akan sallah da zakka kuma an umarce su su tsayi da sallah wa yu'tuz zakata kuma ainihin wato su ba da zakka tsaye da sallah ta farilla wurin da muka ambata a baya tsaida ta akan lokacinta da cika ainihin wato rukunnanta da kula da sharuɗanta da nisantar duk wani abu da zai ainihin naggasa ta ko ya ainihin wato tauye ta sannan su ba da zakka zakka ta dukiya zakka amfanin gona zakka dabbobi duk abin da ake fidda mawa zakka a daidai lokacin shi a yanda ya dace ga wanda ya dace a ba wa zalika dinul qayyima malai ya ce wa dalilu siyam dalili akan yin azumi shari'a ne duk da harifi ya bayyana mana cewa waɗannan rukunai ne ko su ne aka gina musulunci a kansu su ne usas ko usus na addini بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة, وإقام الصلاة وصوم رمضان وحج البيت حديث ابن عمر أليس كذلك؟ وكاقو أن يانونا من تشيوا سوى إنن أركان دن rukunai ne daga cikin rukunan musulunci ginshiƙai ne tussa ne daga cikin tushoshin musulunci ko su ne ma tussa na musulunci idan babu su ma'ana babu musulunci babu musulunci idan babu su to dalili akan azumi kauluhu ta'ala ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani wani sahabi yake cewa da kaji ya ayyuhallazina amanu ko me kake ka tsaya li'anna rabbaka wa khaliqaka wa maulaka yunadika ولا يناديك إلا لأحد الأمرين إما ليأمرك فأتمر وإما لينهك فانتهي da ka ji kiran nan ubangijinka ne ke kiranka ya kai mumini kira ne na keɓantattun bayi ba kowa ke shiga ba kowane karabiti ke shiga ciki ba ya kaga akwai ya ayyuhan nasu ko akwai ya ibadi akwai ya ayyuhan ladina amanu to ya ayyuhan ladina amanu shine mataki na biyu a wurin kira daga ya ayyuhan rusul ko ko ya ayyuhan nabiyu ko ya ayyuhan rasulu ko ya musa ya isa wanda suke annabawa bayan allah to sai kuma ya ayyuhan ladina amanu wanda duk wani mumini ya shiga ciki to ba a ce ya ayyuhan nasu ba da hatta arni ya shiga ciki wannan sai ke bantattu sai bayan allah na kwarai an gane ko to da ka ji wannan kiran ubangijinka masoyinka wa mahaliccinka shi ke kiranka duk kiran da allah zai maka bai fita daga ɗayan abu biyu ko dai umarni zai maka yi kaza abinda ake so ka bi wannan umarnin ko kuma hani ne zai maka bar kaza abinda ake so ka bar wannan abu wani sahabi ne ya faɗi haka na nasu la to wani kaza ba kar a yi in ba farin ba bakin eh abdullahi ibn mas'ud ibn mas'ud shi ya ambaci haka radiyallahu anhu wa arda to Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani imani na gaskiya gurin fassara ya fassara ya ayyuhal ladina amanu zaka ji ana cewa ya ku waɗanda suka ba da gaskiya kun taɓa jin wannan fassara akwai masu fassarawa da haka to kuskure ne al-iman ba ba at-tasdiq bane kuskure ne masu fassara iman da at-tasdiq tabbasa asalin ma'anar imani da larabci yana ɗaukar ma'anar tasdiq ikhwatu yusuf suka ce ma babansu annabi yaqub alaihi salam wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin kaga bi mu'minin lana ya'ni bi musaddiqin lana amma a yaren shari'a idan an ce mu'minun bi rabbih ko amana billah ko ya ayyuhalladhina amanu ko in kuntum tu'minuna billah ba gazgatawa kadai ake nufi ba dan abu talib ai ya gazgata sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su gasgatawa kadai ake nufi ba bayan tasdiqu a samu inqiyad a samu inqiyad ya ya yadda ya gasgata da musulunci gaskiya ne ya yadda da duk wasu rukunai da duk wasu shari'a na addini sannan yayi biyayya ya miƙa wuya akan abun ba wai mujarradin yadda ba kawai kawai ka yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wannan shi kadai ba zai tabbatar da kai a musulunci ba da'atuhu fi ma amara تصديقه فيما أخبره واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع wannan da muka karanta ba an gane wannan to da ka ya ku waɗanda suka yi imani ka bar shi a imanin kawai kutiba alaikumus siyam an wajabta muku yin azumi kutiba kafin da ta'un da ba masdari ne wanda yake ba da ma'ana ma'anoni daban-daban idan ya zo a suna alkitab to yana ba da ma'anar alishtima taruwar abu wata rakumu shayi ala shai abu ya harhaɗu guri guda shi yasa runduna ta yaƙi sai a ce alkatiba runduna ta yaƙi littafi da ake kira alkitab saboda mai saboda ijtima'ul masail almutafarriqa fihi an tattara wasu mas'aloli a ciki sai a kira shi alkitab an gane ko to amma kataba da fi'ili to yana da ma'anoni yana ɗaukan ma'anar wajabtawa kamar a nan gurin ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kutiba alaykumul qital wa huwa kurhul lakum hakan nan yana ba da ma'anar ƙaddarawa inna allaha kataba al-ihsana wa sayyi'at kaga nan ba za ka ce ya wajabta ba ƙaddarawa duk da yana ɗaukan ma'anar rubutu shi ma a gurin amma ƙaddarawa wato ainihin ake nufi hatta ya bulugal kitabu ajala abinda Allah ya ƙaddara an gane wannan sannan kataba yana zuwa da ma'anar shi ta rubutu ya ayyuha alladhina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu yani ku rubuta shi wala ya'ba katibun an yaktuba kama allamahu Allah duka wannan rubutu ne ake nufi idan ka yana zuwa da ma'anar wajabtawa yana zuwa da ma'anar kaddarawa yana zuwa da ma'anar rubutawa to anan ta wajabtawa ne kutiba alaikumu alaikumus siyam yani furida alaikumu alaikumus siyam an wajabta muku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi akan waɗanda suka gabace ku wajabtawar da farlantawar da aka yi mawa al'ummun da suka gabata dangane da azumi an kamanta shi da wajabta mana ko an kamanta wajabta mana azumi da wajabta musu ɗin da aka yi ne min haithu tashri' kawai wurin shar'antawa yadda aka shar'anta musu sai sun yi azumi mu ma haka aka shar'anta mana aka kallafa mana sai mun yi azumi amma ba lalle ya zamanto azumin su da namu ya zama kala ɗaya ba ya zama yanda aka wajabta mana ramadan aka su ma aka wajabta musu ramadan yanda aka wajabta mana min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurubi shamsi su ma ya zama haka ba lalle ya kasance haka ba domin li kullin ja'alna minkum shid'atan wa minhaja kowa da akwai tsari da tafarkin ibadar shi amma min haithu tashri' al-asasi Allah ta'ala ya shar'anta ma kowace al'umma da ta gabata musulma yin azumi kamar yadda ya shar'anta mana to sai dai kaifiyar azumin ne da kaifiyar sallah da tasu da namu da bambanci yadda aka farlanta mana misali salloli biyar sauran ba haka aka aka farlanta musu ba amma dai kowace al'umma an ce ta yi sallah kowane annabi an ce ya yi sallah akan nan wato ainihin azumi an fahimci wannan ko domin bangaren abin da ya shafi kaifiyat na ibada kowace al'umma da nata to kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattakun tabbas kwa kiyaye dokar Allah in kuna yin azumi la'allakum tattakun tabbas kwa kiyaye dokar Allah domin attaqwa asalin ma'anar shi shine ijtinabu ma nahallahu an ka nisanci duk abin da Allah ya hana ko kuma a ce ittikhadhu ma yaqi sukhtar rabbi subhanahu wa ta'ala bimtithali awamiri wa ijtinabu nawahi ka rike duk abin da zai raba zai ainihin wato kare ka daga fushin Allah ta hanyar aikata abin da yayi umarni da nisantar abin da ya hana shine asalin ma'ana ta attaqwa masu fassara ta da tsoron Allah kawai da ya zamanto wani istilahi ne na fassara attaqwa amma wani bangare ne daga cikin bangarorin ma'anarta kamar yadda sayyidina ali ya fassara da cewa alkhawfu min aljalili wal amalu bit tanzili wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yawmir rahim shi attaqwa yace yana da ma'ana hudu tsagwaran tsoron Allah din za ka yi abu kana son yin shi sai ka tuna Allah na kallon ka kuma ya hana yi ka fasa alkhawfu min aljalil wal amalu bit tanzil aiki da abin da Allah ya saukar ga abin da ranka yake sha'awa ga abin da al'adar garinku ta saba ga yanda ake yi a gidanku to ga yanda Allah ya ce ayi ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata sai ka bi na shari'a ka bar na gidanku ka bar al'adar garinku ka bar san zuciyarka wannan takawa ce an gane ko sannan wato wal qana'atu bil qalil gamsuwa da abin da Allah ya baka duk kankantar shi ba hange babu ainihin wato zumudi da kai kanka inda Allah bai kai ka ba ka yi amfani da halin da kake ciki da daidai samun ka wannan takawa ne walisti'dadu liyawmin rahil uwa uba tanadi domin ranar tafiya tanadin ayyuka na kwarai ina khairar zadi attaqwa to don haka idan kuka yi wannan azumin la'allakum tattakun la'alla ma'anarta ta tsammani ne to amma kuma a nan gurin yana zuwa da ma'ana ta tahqiqi domin la'alla ta zo a yaren shari'a daga ubangiji subhanahu wataala ko daga manzo sallallahu alaihi wasallam tana ɗaukan ma'ana ta tabbas tabbas idan kuka yi wannan azumin kuka sauke shi kamar yadda Allah ya umarni za ku ji tsoron Allah za ku kiyayi wato ainihin saba ma Allah subhanahu wa ta'ala domin wanda aka ce ya bar abinci ya bari ya bar abin sha ya bari ya bar sha'awar ran shi ya bari sha'awar ta, ta misali saduwa ya bari to wannan min babi aula ya bar sauran abubuwan da aka hana shi yasa azumi yana ƙara wa mutum tsoron Allah na'am an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wani aiki ne ya fi kai mutum aljanna nisantar da shi daga wuta annabi sallama ya ce ma mai tambayar ina ga abu umama ne sai mishi alaika bisiyam fa innahu la mithla lahu hadithin ahmad ina umarta ka da yin azumi domin babu kamar shi aka banda azumi na farilla ka yawaita yin na nafilfili hakan nan a sallah da sadaka tunan cewa an farlanta muku yin azumi bai bayyana a wani lokaci ba sai cikin debakarar ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan sai zancen azumi wanda ke nuna ashe a watan azumin ramadan a ce watan ramadan ake yin shi wa dalilul hajji wanda ce dalili akan rukuniya ko shar'iyya ta aikin hajji qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait Allah yana da haƙƙi akan mutane walillahi alan nas Allah yana da wani haƙƙi akan mutane wannan haƙƙin shine hijjul baiti su ziyarci ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala domin asalin ma'anar alhajj hajja ya hujju hajjan ma'anar shi shine ziyara to su ziyarci ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala ba wai ka je ka kalli ɗakin ka'aba ka gaishe shi ka dawo ba shi gaida ɗakin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da kai yanda ake yi da ya yi aikin hajji ya tsaya ya tara mutane ya ce khudhu anni manasikakum ku koyi ibadu na aikin hajjin ku daga gare ni sannan wasu abubuwan da yawa Allah ya ambata su filla filla cikin alkur'ani har sura su kutum da guda muke da ita suratul hajji wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani amma a aikace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara fayyace maka ga yanda ake aikin hajji Sheikh Al-Albani ya rubuta wata risala akan hijja hijjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kai ta ala basira kamar yadda ya maka sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya maka qiyamu Ramadan ya kula maka da wayannan arkan din na musulunci an gane ai to wayannan arkan din galibi a dunkula Allah ya ambace su cikin Alkur'ani amma sauran kaifiyat da shurut da wani wane ne duka hadithai ne suke tabbatar da su da mutum bai isa ba kuma ya yi ibada ta amsa sunan ta sallah dole sai ya koma hadithi ingantattun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na magana da na aiki bai isa ba ya azumi ya amsa sunan shi azumi sai ya koma ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin ya ce shi qur'ani kawai zai kalla sai ya azumi to dole akwai abubuwan da sai dai ya sa san ran shi in bai dauki na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam hakan nan a sallah hakan nan aikin hajji haka a fitar da zakka daga babu makawa sai mutum ya koma ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su qur'ani da sunna su ne fukafukan da zaka tashi da su zuwa ga gidan yardar Allah subhanahu wataala man istata'a ilaihi sabila ga wanda ya samu ikon zuwa gare shi wanda ya samu iko wanda a istifa'an nan suka ce mutum ya zamanto yana da lafiya a jikin shi kuma hanya ta kasance amintacciya kahtani ya ce sihatul abudan da sihatul amnu tariq wa sihatul abudan zama hanya amintacciya ce kai zama ana in ka tafi ba lallai ka dawo ba misali a lokutan da ake tafiya a ƙasa akwai qurta'u tariq akwai ruwa da zai iya cinye ka ba za ka iya ƙetara shi ba duka yanzu to hukuncin ya faɗa a kanka sai ranar da aka samu aminci daga wa'annan matsalolin zamanto kuma kana da guziri kana da guziri yanzu sai a ce kana da abin da za ka bar ma iyalinka kana da ainihin transport ɗinka da za ka shiri tike na jirgi ka tafi in ka je can ba za ka tagayyara ba ba za ka wulakanta ba kana da ɗan dai abin da za ka yi cefane da ka kula da kanka duk da dai yunwa dai a can dai babu ita gaskiya ko ba haka ba bai zama mutum ya ɗan samu wannan zadu ɗin guzurin shi ma yana daga cikin istifa'a ɗin in mace ce sai a ƙara da na hudu ya zama akwai muharraminta bai halatta ba ta tafi aikin hajji duk da ibada ce rukuni ne daga cikin rukunin musulunci baya halatta ta tafi ita kaɗai dole sai da muharraminta mijinta mahaifinta ɗanta uwanta ko ƙaninta ko wani wanda yake muharraminta sannan za su tafi za su tafi tare da akwai wanda jihadi zai tafi zai fita jihadi amma ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matata tana so ta tafi aikin hajji wa inni kutubtu fi ghazwati kaza wa kaza amma an rubuta sunana cikin yaƙi kaza da kaza da za a tafi jarumi ne barde ya zan fasa aikin zan fasa jihadin in raka matata aikin hajji ko in bata ta tafi in tafi jihadi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi hujja ma amra'atik ka je kai aikin hajji tare da matarka an hakura da jihadin naka kaga wannan ke nuna mahimmancin da shartiyya dole mace sai da muharraminta za ta yi fita mai nisa ko da ko ibada ne za ta tafi ale masu tafiya karatu wata ƙasa ita kadai ta kama hanya ta tafi wata ƙasa wai karatu ne za ta tafi a dole sai inda muharram mijinta shi ma ya aje aikin da yake tafi karatun tare da ita in ya iya karatun ya je su yi karatun tare in ba haka ba ya je ya kula da ita dole ne in ba haka ba ko takun fil ardi fitna wa fasadun kabir Allah ya kyauta mala ya ce wa man kafara Allah ta'ala karashin ayar ya ce wa man kafara duk wanda ya kafirce wa Allah ma'ana ya butulce ma Allah subhanahu wa ta'ala ya samu hali ya samu damar tafiya aikin hajji bai tafi ba fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin lalle Allah ta'ala mawadaci ne daga halittun shi ba bukata bane yake da shi yasa ka je kai aikin hajji a dan kai ne bukatar kanka da kanka ne in ka ƙi ka cutar da kanka shi Allah ta'ala mawadaci ne ba shi da buƙatar komi daga kowa na'am to wannan martaba ta biyu na ga mubatta har zuwa karatu na gaba insha Allah